wannan ainihin darasin littafin nan mai albarka na tufa yau talata uku ga watan rabiul awwal hijira tana dubu da ɗari hudu da arba'in da biyu wanda ya dace da ishirin ga watan oktoba miladiya tana da dubu biyu da ishirin babu sulhi wa ma ya ta'allaku bihi shine babin sulhi da abin da yake ratayuwa da sulhi ma'ana hukunce hukuncen sulhu wani irin sulhu ne wanda ya inganta wanne ne bai inganta ba da sauransu farko da ya ce a sulhu ja'izun bil ittifaqi lakin na laysa ala al itlaq wa huwa kamithli al bay'i fil iqrari kadhaka lil jumhuri fil inkari fa ja'izun fil bay'i ijaza mutlaqan fihi wa matu'i wa matu'i bai'an mutlaqan yace a sulhu ja'izun sulhi ne halal ne ya halatta a yi sulhi kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ma yace al-sulhu ja'izun bainal muslimina illa sulhan yuharrimu halalan aw yuhallilu haraman saboda haka shi sulhi ya halatta ko a qur'ani ma yace sulhi alheri ne ko wa sulhu khairu saboda haka sulhi ya halatta wannan bittifaki ittifaqin malamai gaba ɗaya sun tabbatar da sulhi halal ne kuma ma halalcin wanda a kan shari'ar khams zai iya shigan su gaba ɗaya lakinnahu sai dai ba cewa shi laisa alal itilaki bai zamo bisa wawaitawa ba ma'ana sulhi ba wai mutlakan kowane irin sulhi ne ya halatta ba akwai sulhin da ya halatta akwai sulhin da bai halatta ba amma a ka'ida da ya cewa yin sulhi din wannan ya halatta sai kuma mun shiga ciki za mu duba mu ga wanne ne halastaccen wanne ne kuma wanda shari'a za ta kawar shi dai wa huwa kamisilil bai'i shi dai sulhi kaman ciniki ne fil ikrari a cikin yin ikrari lokacin dama in ka jana sulhi a yanke ainihin husuma ne da wani abu da za a sasanta a kai ana wani rikici ne wani yana da'awan wani haƙi akan wani sai a ce to yanzu abin da za a sasanta ka bashi wani abu shi kuma ya yarda saboda a yanke wannan rikicin tsakanin ku ba shi ne sulhi ba to shi sulhi ka misali bai'i kaman kwatankwacin saye da siyarwa ne kaga yadda ka san ciniki akwai wanda ya halalta akwai wanda ya haramta haka ma shi ma sulhi akwai halastacce akwai haramtacce wannan fil ikrari idan wanda ake bi bashin ko wanda ake bi haƙin yayi ikrari ka zo gidan da yake ciki ne sai ka zo ka ce kai wai sa ka cikin gidan nan eh kaza kaza ya ce to kun gudu kun bar gari mun jira mun jira ba wanda ya zo ina aka ce kawai share yanzu zauna kaga yayi ikrarin ba na shi bane na kai to yanzu anan ya halatta ku yi sulhi to yanzu na riga na saba da unguwan nan gashi ne ma limamin unguwar da ma unguwa ka taru in faka wannan zaka rusa unguwan nan ka kore kaza dan Allah ka taimaka sai ka ce to ai sulhi nawa zai biya ni ko kuma ya ce to ina da fulfuloti na a bulunkutun ka yadda in baka a maimakon gidan nan ka ga kamsil bai kaman ka siyar mar da gidan ne da wannan abin da za ka bashi wannan fil ikrari kenan a inda aka yi ikrari wanda ake da'awa din yayi ikrarin hakika abin da kake dawon haka ne to yanzu a nan wannan ittifakin malamai sun tabbatar da cewa sulhin nan kamsil bai ne in ji abin da za a yi ya halatta a ciniki to a sulhi ma ya halatta kaza haka nan fil inkari wajen yin inkari misali shi wanda ake bi haƙin ya yi inkari tunda ya yi inkari kaga ai za a nemi shaidu a wajen ka kai mudda'i idan ba ka da shaida kaga dole za a sa shi rantse ko to shi gudun wannan rantsuwan sai ya ce yanzu abin da za a yi ni dai na san wannan abin da kake da awaɗin na san ba haka bane ba ka da haƙƙi a kaina amma in ka yarda zan baka abu kaza a maimakon wannan abin kaga sulhi bisa inkari kenan to wannan shi ma ya halatta amma lil jumhuri ga jumhurin malamai ba wai ittifaqin dai ba da bai gaba ba amma jumhur sun ce har a bisa inkari ma za a yi sulhi sai dai sulhi bisa inkari malamai sun kayyade a mu zahiri a wajen hukuma ya halatta amma a wurin Allah in ka san hakkinsa ɗin da gaske ne dan rashin shaida ne kai inkari har ya kai ga sulhi ka tsirar da hakin shi sai Allah ya kama ka haka nan kai ma mai da'awa in ka san baka bin shi haƙi kawai ka san mutum ne marasan rikici mutum ne wanda shi akan rikici komai zai kashe kawai sai ka maka shi ƙara ka ce kana bin shi miliyan goma kun yi ciniki zamani ka zame ka zo kai zakin baki ina shaidu ka ce gaskiya lokacin gari lafiya ne yanzu ai railway ma yanzu an rusa ta ba kowa a wurin kaza saboda haka kai gaskiya yanzu baka san yadda zaka samu shaidu ba kaga dole rantsuwa zai kama shi to kuma ka san an yakan shi ba zai yadda ya rantse ba zai sulhi ya baka wani abu to wannan abin da ka cin ka cuta baraitin da ka san ba haƙƙin ka bane sulhi a inkari yana da matsala fa ja'izun fil bai'i jaza mutlaqan duk abin da ya halatta bangaren ciniki to a bangaren sulhi ma jaza ya halatta wannan mutlakan sake ba a kayyadewa ba a kayyade komai ba duk abin da za a ce kaddara da kayan ne a hannunka abin da kake bin shi shi kuma abin da zai baka shi ne a hannun shi kaddara za ku iya yin ciniki ka bashi naka ya baka nashin in ya halatta a ciniki to a sulhi ma ya halatta wa matuƙiya bai'an duk abin da aka kiyaye shi aka hana shi a ciniki to yuttaka an hana shi a sulhin ma kaga wannan baitin ya wadatar da mu a biya guda bakwai nan gaba ɗaya ko guda shida nan gaba ɗaya na gaba duk bayanin wannan yake yi duk abin da ya halatta a ciniki ya halatta a yi sulhi duk abin da bai halatta a ciniki ba bai halatta a sulhi ba to shine zai ka amsila yace ka sulhi bil fiddati aw biz zahabi tafadulan kamar sulhi azurfa da azurfa ko sulhi gol da gol tafadulan ku yi da fifiko bi halatta ba yanzu misali kana bin shi dirhami goma na azurfa sai aka ya kawo kara kace tabbas kana bi na dirhami goma amma in ka yadda ga nan dunkulen azurfa zan baka maimakon dirhamanka da muka auna dunkulen azurfan nan nauyinsu bai kai dirami goma ba ko kuma nauyinsu ya fi dirami goma kaga an yi canji da tafaduli haramun ne hakanan sulhin nan ya haramta tunda duk abin da ya halatta a ciniki ya halatta a sulhi duk abin da ya haramta ya haramta a sulhi kaga yanzu anan an yi bai'u fiddatin bi fiddatin tafadulan bai halatta ba ko mutafadi ya ce aubi zabi ko gol gol da gol ne za a yi da ainihin tafaduli shi ma an asuli ne bai halatta ba aw bi kurin ko kuma da jinkiri misali ko da jinsin ya saba gwalagwalai kake bin shi sai masu li zai baka dirhamai amma kuma dirhaman ba yanzu ba zai baka kaga an yi canji da jinkiri shi ma bai halatta ba wasulhu bil mad'umi fil mad'umi nasi'atan hakanan sulhin abinci da abinci shi ma nasi'atan in an samu jinkiri rudda za a yi raddin shi alal umumi a bisa gamewa yanzu misali kana bin shi ainihin buhun gero goma ya zo ya karba rance a wajenka da kaka zai dama da shi sai ya zo ya same kamar rabi'e na ji an ce kai dama geron nan ba cin shi kake ba ko wanda kake dan raba da azumin ma duk sun yi jira sun bar gari saboda haka yanzu ina da masara buhu goma zan kama a maimakon geron ka buhu goma kaga sulhin abinci da abinci in yanzu yanzu zai baka ya halatta tun da an samu tanajus amma nasi'atan da jinkiri na masaran ka ce yana biyu wallahi gobe za a fara girbi in an gama zan kama kaga canjin abinci da abinci da jinkiri bai halatta ba walwadu min dainin alatta ajili haka nan sarayarwa min dainin daga wannan bashin da kai da awon kana bin shi yayi ikrari ko yayi inkari a sarayar alatta ajili a bisa gaggautowa yanzu ya biya shi ma bi halatta ba yanzu misali ka zo kai da awon kana bin shi dubu ɗari yace tabbas kana bi na dubu ɗari amma dai ka san a januwari zan biya ko ko eh sai ya ce to yanzu abin da za a yi in ka yadda zan baka dubu tamanin yanzu yanzu shi kenan ka bar ishirin ɗin kaga yanzu wannan ma sulhi ne ko to shi ma bi halatta ba saboda akwai ka'idan ba wata ajal wanda an yi shari'a ta hana shine walwado min dainin ala ta'jili awil mazidi fihi litta'jili ko kuma ainihin daɗi karawa fiye cikin abin da za su yi sulhi din litta'ajili zuwa ga ainihin aɗiba mar lokaci kaga ajil na ayin shine gaggautowa ajil na ainihin alif shine jinkiri misali akwai zid wa ta'akhkhar shi ma haramun ne saboda haka kayi da awan kana bin shi dubu ɗari januwari zai biya ka sai tabbatar da hakika kana bina amma yanzu in za ka min haƙuri zuwa ainihin oktoba na baɗi zan baka dubu ɗari da hamsin kaga mene zik wata akar ka kara kuma ka jinkirta shi ma bai halatta ba saboda haka yin sulhi da irin wannan shi ma haramun ne kaga diddi ya daura akan fa jaizun fil bai ijaza mutlaqan fihi wa matuqiya bai'an yutaka wal jam'u fi sulhi li bai'in wa salaf hakanan a cikin sulhi a hada ciniki da rance shi ma bai halatta ba tunda a wajen kasuwa ma hada ciniki da rance bai halatta ba a sulhi ma hada ciniki da rance bai halatta ba yanzu misali kana bin shi ainihin dubu goma na'am sai ya ce man rabiu dubu goma da kake bi na in ka yadda ga handset din nan a dubu biyar dubu biyar kuma sai lokaci kaza zan baka kaga a cikin kuɗin ya yi an yi ciniki na rabi kuma an yi rancen rabi kaga an haɗa ciniki da rance bai halatta ba na'am yawwa kamar yadda a kasuwa bai halatta ba a nan ma bai halatta ba na'am wa ma a bana gararan hakanan abin da ya bayyanar da rudi shi ma bi zatta sabda wanda ya sifantu bi halatta ba yanzu misali ka kawo karan kana bin shaƙi ya ce tabbas kana bi na haƙƙinka motar ka ba ka ce ƙwarai mota ta nake bin ka wanda kimanta ya kai miliyan ɗaya sai ya ce to ka san yanzu yan ta'adda sun shigo sun kore shanunmu in ka yadda tunda an ce yanzu ana aiki a jeji in an samu wannan shanun na baka a maimakon motoci na motan motan ka da yake wurina to yanzu wa ya tabbatar da za a samu ko ba za a samu ba kaga akwai garar to shi ma wannan sulhin bi halatta ba na'am shi yasa yace bizar tasab na'am Rasulullah.
wa sulhu bid'ani qabla al-qabdi hakanan yin sulhi da abinci kafin karba min zimmati inji abinci yana zimman mutum ka bashi ainihin kuɗi ne zai kawo ma abinci ma'ana ka siya abinci akwai ka'ida a shari'a a ciniki da yake cewa bai udamul bai qabla qabdi bi halatta bai to shi ma sulhi bi halatta ba misali ka bashi odan masara buhu ɗari yau sai ya zo ya ce ma masararka ta zo amma na ji an ce yanzu an ce kana da diabetes dawa kake so ko eh sai ya ce to bari za a kama dawon a maimakon masararka kaga sulhi ne amma an ka lura masarar siye kai kafin ka karba zai canza ma da dawa to yanzu kaga ya zama an samu bai udami qabla qabdi bi halatta ba na'am shine wa sulhu bidami qabla al-qabdi Na'am.
min zimmatin amma abinci ya zamo na zimma ne Na'am.
to fa zaka gairu mardi wannan ba a yarda ba ba zai yiwu ba na'am bai zama abin yarda ba. Wayin ya kun yuqbadu min amana, amma idan abincin ba na siye ba ne an karɓe shi min amana ta hanyar amana ne misali kamar rance ya karɓa ko ajiya ka bashi ko kyauta ne kafin ka karɓa wannan fa halatul jawazi mustabana halin halasci ya bayyana. Yanzu misali dama da amul bai'i ne bai halatta ka siyar qabla qabdi ba amma da amul qardi ya halatta ka siyar qabla qabdi. Yanzu misali ka ranci ge- buhun gero guda goma a wajen shi na'am sai ya ma sulhi ya ce zai baka buhunan masara sannan lokacin da ka zo biya fa gero karanta gero za ka biya sai mu ce ya halatta saboda me saboda dama duk abin da karanta kafin ka karba ya halatta ka siyar abin da ka siye ne kafin ka karba bai halatta ka siyar ba shi yasa ya ce fa halatul jawazi mustabana Na'am.
ilmu in zalla